أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله تعالى sannan malamin mai turmurili da ci gaba da cewa wa nashruna lisawli laysa yajibu ala alladhi yadhkuruha bal yundabu wa shaykhuna ila dhabi mahdari ودع مقال مقالة جحول منكر ko munkiri ita wa nashruna lisawli tufannin da muke sawa in za a karanta wazifa laisa yajibu ba wajibi bane a ce dole ba za a yi wazifa ba sai da shi alalazi yadhkuru haga wanda zai karanta jawhara ko zai karanta wazifa bal yundabu ita mandubi ne ba wajibi bane kar a dauka cewa ba za a yi wazifa ba sai an sa kyalle ko kuma a an maka wazifa ba sa kyallen nan ba wazifa ba ta yi ba ba wajibi ba ne manzubi ne an so a sa wa shekuna abin da yasa ana sawa shehu mu shine shehu tijani fu'ila za an aikata haka bi mahadarihi a gabansa an sa kyallen nan an yi wazifa bai ce komai ba fada da haka kabar maƙalata jahulin magana irin ta mai yawan jahilci wanda yake yi akan wannan sakalle da ake yi munkiri mai musun wannan sakalle da ake karabu da maganarsa da kaulu da sauri da ya ce ga tuba ina ayyar mitirashi wato shimfiɗa ina almuhaƙiƙi a ƙwahara da wanda aka tabbatar da tsarkinsa wa in kana talbuqatu tahiratan hukuma ko da wurin ya zama tsarkake ne a hukunci na shari'a akan sa wannan kyalle وقوله ليس يجب ليس بواجب بني أي ليس يلزم عندنا بواجب بني بلزم تبع أورم دوري بحيث لا يصوب لنا عند وجهي وأورم أن تقن قرع دورة الكمال أشي بلا مكرن دوارة إلا إذا نشرناه في المساواة من كله وإن كان المحل طاهرا حكما ko da wurin da za a karanta wuri mai tsarki a hukunci bari da hukumun fi yi shi a hukuncin shi wannan kyalle alhisti babu mustahabbi ne kamar surriha kamar da aka bayyana والضمير كما الذي في يذكرها للوظيفة الوظيفة على الذي يذكرها أيضا للكرنة وظيفة ويريد أن يجنبي عند قراءة دور الكمال وتكرر أكرنة دورها la kulla da wazifati ba wai kan za a karanta duk wazifa din ba ko ba a sa ba a farko to inda aka zo wajen karanta jawara to a sa wannan kyalle wa qawluhu inda kuma la yace bal yundabu ya ayyan bazi ya kamata da zakir ga mai karantawa da jawarar tauhid da jawara ya wajaba nasruhu ya sa wannan kyalle mubalagatan dan kai mata qabi da haqiqi fahara a cikin tabbatar da tsarki نوري رعيا دون كلاوا للعدد المطلوب زلد ديون ليك أبو النوى نيما في هذا المقام أولون المطي بالخصوص دبولة بنتا للخافية الشهيرة دون خافية تتك شهرية في هذه الصلاة الشريفة التفكيد وأن صلاة مدوغة شيء جوهرة على ما سيبين ذلك أبن ذا بيان ذلك wa baki alfazul baitaini sauran lafuzza da suke cikin wayannan baitoci guda biyu wadihun bayanan nuni wa ashara to malan yayi yayi nuni ne bi hada da wannan ila anna mastamarra alayhi amalu ashabi sayyidina shaykh radiyallahu anhu cewa mafi yawan ayyukan sabon shehu sabon shehu da jami'in da ya zarce suna yi min nashir saulin shine sukan shimbuda wani kyalle muhaqqiqin sahara don aka tabbatar da karfin sa inda qira'at jawarin kamal fil wajibati in za a karanta jawara a wajiba min ahadi shaykh radiyallahu anhu tun daga zamanin shehu tijani ne ila al'ana har yanzu to wannan kyalle da ake sawa laysa biladin fi tariqi ba wajibi ne a cikin tariqa da haythu la yasugu dhikruha yadda za a ce wai bai yiwuwa a karanta ta illa ma'ahu sai an sa wannan kyalle wan kana mahallu qahiran hukuma ko da wai wurin tsarkakin a hukunci a shari'a a ce sai an sa to ka sani sa wannan ba a ce aka wajibi bane lakinnahu mimma yanbaghi wa yustahab a'a ta kalle na daga abin da ya kamata an zo limakanin khasiyati saboda matsayin khasiyar lati ikhtasar biha hadhihi salatu sharifatu abinda wannan salati madaukaki ya shine dawara take banta da shi an gairi ha gabanin wannan ta ina da azkar daga sauran zikirai me jawara take banta da shi wa hiya hudurun nabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah mana karanta jawara ina halartowa wurin wal khulafa al arba'a alibun da guda hudu kuma suna halarta wurin alama sai yusabu qariban bisa ga abin da za a subanta mana shi kusa insha Allah ta'ala in Allah ya so la gairu banda wani wannan wal aslu asali ku fihi ga kalle din nan inda na auren mu hususan musamman alama haddasa ne biyu a sayidul jalil yace musamman dalilin da ake shin da kallan nan kamar inda malamin nan babba alhaji din nan mutumin kirki mafifici annasik mai ibada fa'idi abdul wahab ibn tawudi bisa ga yadda ya bani labari asalin kallan nan shi ko shi wannan ibn abdul wahab ibn tawudi dinan ahadu ahadatu ashabi sayyidina radiyallahu anhu ɗaya ne daga cikin keɓantattun abokan shi da dan Allah ya da shi وخزانة أسراره وخزانة أسراره غير بتكم ماسس أري تسكوكين أسرك أسفن شور جاني وورثة أنواره غير بتكم ماسس قادن هفاكي هفاكين شور جاني قدس الله سره والله غرفة سرنسا وعاد علينا من بركات الله يداو من البركة وهو دليل ليس شيني annahum su zaman shaudu jani kanu ya ƙara'un alwazifata sun zama suna karanta wazifa ne bi awal al'amur a farkon lamari kabla in sha'i zawiya tun ba gina zawiya ba bifas a fas suna karanta wazifan ne biba da jari shehi radiyallahu ana kofar gidan shaudu jani wa huwa hadirun ma'ahum radiyallahu anhu shaidu jana tare da su a san'an da ake karanta wazifa ina kofar gidansa wa kanatil buqatu wannan wurin da ake karantawa kofar gidan dahiratun tsarkakiya ne wurin tsarkakiya ne hukuma a hukunci yusalli radiyallahu anhu biha ma jama'ati min asabi da shehu tijjani da wasu jama'a daga sabonsa sukan yi sallah a wannan wuri lakin sai dai haisu kana mahallu wannan wurin da suke karanta kofar gida da ya zama mahalla tawarujin nasi wuri ne da mutane suke shige da fice liziyarar saboda ziyara ga shehu tijjani umar dakhil al-dari hanya ce kuma da ake wucewa an za a shiga cikin gidan shawar tijjani wal kharij minha hanya ce da ake kuma fitowa daga gidan shawar tijjani an shiga saboda haka amara radiyallahu anhu shawar tijjani ya yi umarni bi nashir thawbin cewa a sa kalle ya ummu al-muqad kullaha wa zai rufe wannan wuri duka da mutane suke bi suke wucewa ani ina nufin wasar halqa wato tsakiyar da'ira inda mutane suke wucewa sai su sanar da fakin nan wai kudu muhaqqiqa taharati kuma wurin ya zama wato dan wurin ya zama wato wanda tsarkin sa ya tabbata ne غير مكتف فيه بالطهارة الحكمية wato wurin ya zama dan wurin ya zama tsarkin sa ya zama tabbatacce kuma ba a wadatu da tsarki na shari'a ba ko na hukunci ba na hukunci ba gasu la yunkaru sai ya zama ba a sa wannan kille inda illa inda qira'atul afhal da dawratul kamal sai lokacin da sabon shi da jana almadan suka zo daidai lokacin da za su karanta dawar nan sai shi da aka dauko kille a rufe daidai wannan da'irar wurin summa yuqu summa yuqwa sanan da an gama kuma sai a nade wai sanu sai a kiyaye shi da mutum zalikar wakar sai kuma wannan gobe ta zo za a sake karanta mutum a sake dauko wannan kille ثم haka shine farkon dalilin da yasa aka fara kal amfani da kalle ثم بعد نشر الزاويه sannan bayan an yi zawiya kuma istamara ikhwanu dan uwa ne suka zarce ala zalika al'amal suna yin wannan aiki bi mar'an wa masma'in min ash-shahr radiyallahu anhu shud yana gani yana ji suka ci gaba da yin wannan abu bai musu magana ba listihsanihim lahu saboda suna ganin wannan abu yana da kyau لما فيه من الادب سورة أقويل دبي أتكي الخاص في بنتك ma hadal huduri tare da wannan zuwa da muka faɗa na annabi da sahabbansa ke bantattu ke huduri ke bantattu la wali annahu a lokacin saboda sa wannan kyalle mushirun bihi yana sanar da mutane cewa to lokacin fa da manzala da sahabbansa za su zo yayi to shine sai a sa a sa wannan kyalle dan mutane a tunatar da su cewa fa manzo manzala ya kusa wa mu'inu ala al-huduri in aka sa wannan kyalle zai taimaka wa mutum bisa ga huduri wa ta'addub da ladabi alwajib fi wanda ya kamata ya wajaba ya wajibi wa hudurin da ya zama ya kamata ya wajaba a yi sun mata ta ba an nasu to kaji wannan shi dalilin kyalle bayan haka kuma sun mata ta ba an nasu sai mutane kuma suka bibi wannan aiki na sahabban shotu jani shi sa'ir amfani Allah dukkan sasannin ƙasa على هذا العمل بتجوانا أيكي إلا النادر منهم سيكا أني لغتجين صابن شنو تجانسوا باسا فاكالي انزا سكرم انزا سكرم انزا سكرم توجيه وقضاء سكرم تجوارا ممن لم يتبين وجهه قوان دبيقا حجة بيضي فاكالي باسا باسا ومن أجل هذا سبود هكا لما تأصف بعضهم من ينتسب للعلم وينزل لأجل جنسل جنسل بعلمي suke tsanantawa zulbahasa fihi a cikin bincike na meye dalilin da yasa ake shimbar kallon za a karanta wazifa wa farka zalika fi qawalib al-alfazi min al-alfazi aw wasu ma suka sa abun a cikin wato wasu irin launoni na lafazai bash'a wanda suke masu muni tunada alaihi inda kulli mu'minin munfisin wanda ake kira gare shi ga dukkan wani mumini ne a mu'min adalci bil fadihatil fadi'a da cewa abun kunya ne wanda suke mai babba mai tsoratarwa wasu sannihi suna ambatan san sashi ma da kulle zamimati shani'atin da dukkan wani wani abun zargi mai mummuna suna nan suna ganin cewa sashi ba ya da kyau sashi abu ne wanda yake mai muni la'anna kullu mu'minin saboda kowane mumini munsifin yakan yi adalci bi mujarrad ma ya zama zalikal maqal da zaran ya ji wannan zance ya alamu sai ya santa haƙiƙan sanin ya sakankan cewa annahu wannan masu wannan magana akan kyalle maqalu man qata al hasad min al ahsha wato magana ce irin ta wanda hasada ta yanyanka musu hanjinsu wal ausala da gaɓoɓinsu wal hasuru shi kuma hasura la ya sudu baya shugaban baya shugaban da abadan har abada wala ya mutu kuma ba zai mutu ba wala ya mutu min kasaratul gammi ad-dakhil alayhi illa kamala ba zai mutu ba saboda yawan bakin cikin da zai shige shi ba abin da zai tsara masa sai bakin ciki wal iyaz billahi ta'ala ma da nasari da Allah da bakin ciki minhu daga irin ne wannan hasara ومن كل داع ubare muna neman tsarin daga Allah daga dukkan cuta mai yau maganin shine hasada ya'udu ya'udu ala man yumtili bihi wanda yake komawa ga wanda aka jarabta shi da hasada bi wahamat al da mummunan hali wa su'il ma'ali da mummunan makoma hada yake gaban wannan wa qad uriba ma qala al ulama an kusa abinda malamai suka faɗa حسب ما في عدة الحسن الحسين كما يدل أتكين وانا للتابع بشر إنسا من أنه شيوا ينبغي كما أن يكون المكان ولي الذي يذكر الله فيه دعاء أمت الله يا كما تهزم نزيفا قدستك خاليا وليك وبنتشد القرنة قالوا سكت ما لم يسنشي فإنه أعظم شيني مثل جرما في احترام الذكر الجرم مذكري والمذكور وانا كي أمت شيني الله ولهذا فبداك مدح الذكر أكا يبوي الذكر في المساجد أتكم مسلاتين تبدا القرجون والمواضع الشريفة دورا ريما دوكك ولا معنى للنظافة أي با أبتا با وتم أنا تكي با مبا إلا المبالغة في كلمة قافي التطهير أتكم تركتها وتحصيل القدر الزائري da tabbatar da gwargwado wanda ya karu ala taharatul hukumiyya bisa ga tsarki na shari'a kama la ya fa kama inda abin bai koyi ba qala fi sharri hizm ya wara cikin wannan littafi waja amir imam al-jalili ya zo daga malamin nan babba abi mai sarata radiyallahu anhu qala yace la yadhkuru Allah ta'ala ba ambatan Allah madaukin sarki illa fi makanin tayyib sai a wuri wanda yake mai tsarki intaha wani kila an ciro an sahib da hazibul azkar sun littafin kenan yace yambaji ya hala ya kamata taqibul majlis adda da akansa da mazauni da ra'iha da kanshi a fayyuka mai dadi in ana an za a ambata Allah an za a yi ya kamata a kansa da wuri a satara shi li ajal malaikati saboda malaiku da suke zuwa wurin wal jinni da aljanni wa qati al alaiki al musawwishati da kuma yanke duk wasu rataye rataye masu rikitarwa inta yushiru abinda malaiki nufi yana nuni ila ma'ana qaulihi zuwa ga ma'anan fadin malamai da suka ce khaliyan إن الذي إذا الذي ينبغي أن يراد هنا إتعدم أبن أجل في لجي أجل في أنام أم خلوة خلوة عندهم أو رنسو أغنقو البعد أما يشوش البالة أي ميسا لك أبن الذي شغلت لزوجها ويشتت الفكرة يطيع تسناني والله أعلم الله جنيم بسن فأنت ترى ما قاله العلماء رضي الله عنه أي ما نيجي كان أغنم أي irin abin da malami suka faɗa shi adabin zikiri a cikin ladaban zikiri alal ikhlaq ne daga wawaita fa kaifa yunkaru ya za a yi musu alaman akkada hadhihi adab ga wanda ya karfafa wannan ladabai aw ba'daha ko ya karfafa wasu daga cikin ladabai shi zikirin a cikin wani zikiri mustamilin wanda ya taro ala zikrillahi ta'ala bisa ga ambatan Allah wa asma'ihi da ambatan sunayen Allah al-husna kyawawa وصفاته العلا لهم الله مدوكا وذكر الحبيب يأمن لكم يا أنبتو يتتروا أنبتا مسوي العظم في جنوة صلى الله عليه وسلم ومده ليبنسا وثنى عليه لكم الكراري قريشي ببعض أوسابه الكمالية دوسد بسكن سوفن سنة كمالا ونقوت الجمالية أنبتش لسوفن سنة جلالا na jamala wal jalaliya da sauransa na jalala wa hususan musamman ma wujudi da khafiyatul uzma tare da samun khafiya babba fihi a cikin zikirin kama umar kamar yadda ya gabata wata ya ce ayyar malai da sannan nan gaba zai zo wa halli na shirin saurin na zukuri ma'anan shin sa kyallen da muke yin zayin wajiba yana da wata ma'ana ne ai ba ya da wata ma'ana ilil mubalagatu sai kai matuƙa fin na zabata a tsabta التي نفى العلماء wanda malamai suka bayyana ala anna mustahabbatu cewa ana so in za a yi zikiri a samu tsarkin wurin da za a yi wa anna a'zamu kuma tsarkin wurin shine mafi girma fi ihtirami zikiri a girmama zikirin da ake yi wal mazkur da kuma girmama wanda ake ambato shine Allah wa halil muta'assibu shin mai tsanantawa bil ba'd da bincike bi zalika a cikin wannan sakallan nan بعد ما تقرر عن العلماء فيه بايان abin da ya tabbata an samo daga malamai a cikin sha'anin karkata wuri min al-istihbab cewa malamai sun ce mustahabbi ne wurin da za a karanta zikiri a barkace shi ba mai tsanantawa illa min akbarul jahala sai wanda yake da daga cikin manya manyan jahilai al-ahmar wanda suke wato masu wauta wa min masjid alayhi shaqa ba mai tsanantawa sai wanda aka rubuta masa tsaya ta duniya da lahira لمحاربته مولاه جل وعلا دنينا ياكي ني ده الله مي جمال دوكا في معادات اوليائه دن iya yaki da waliyan Allah to kaga da Allah yake yi waliyan Allah mutanen kirki kamar da manzo Allah yake man adali waliyan hadi hadithul qudsi man adali waliyan faqad azantu lil harb duwan da yake gaba da waliyi da na sanan da shi fito na fito da yaki ne da shi saboda kamar yaki da waliyan Allah to yana yaki ne da Allah tambihu yake fadakarwa kad wa qala sahibul jayshil kabir ya auku ga mai jayshil kabir ne kitabi a cikin littafin sa hada wannan yake wa kaza fi sariyatihi anna shaykh radiyallahu anhu cewa cikin abin da ya sirranta shehu tijani Allah ya dade shi lam yanshur thawba fi qaid hayatihi wa shi a rayuwarsa gaba ɗaya shehu tijani bai sa kyalle ba an ba ya wajiba wa annahu min mastahsana fi ilahu ashabu a sa kyalle wasu daga cikin sabon shi wanda su ne suka ga a yana da kyau a sa radiyallahu anhu Allah ya dade shi sabon nasu nasa ba da wafati bayan rasuwarsa wa zalika yace wannan li annahu lam yahfaz shi mai jai da kiyaye ma ta kaddama abin da ya gabata min ma sabata an shaykh radiyallahu anhu daga abin da ya tabbata ga shehu tijjani ba ka gani ko abin da ya tabbata ga shehu tijjani shine kamar yadda muka faɗa a lokacin ta ga inda ake sawa kafin a gina zawiya da aka gina zawiya kuma wasu daga cikin sabon shehu tijjani suka ɗauko wannan tsalle aka ci gaba da sawa a gaban shehu tijjani shehu tijjani bai hana ba wakila ya ce shi mai jashin kabir ila ko bai ga bai samu in wannan abin da aka labarin da aka samu daga shehu tijjani ba ولم يغنيه الامر lamari bai wadatar da shi ba alama ko alaihi zalika bisa ga abin da magana take kai a magana sakin ladin libu'udi ma baina baladihi wa baladi shi radallahu anhu shi abin da yasa mai jeshi kabir ya faɗi wannan magana cewa shi zani bai sa kalle ba a rayuwarsa saboda tsakanin garin sa da shi zani akwai nisa bai samu labarin cewa ana fa an sa ba a gaban shi zani ko an ci gaba da sawa a lokacin rayuwar shi zani bayan an gina zawiya ولذلك سبب هكا إيجاد النازم mai muridin muridi ya bukatu ila tansisi zuwa ga nafsi da bayyanawa ala zalika bisa ga wannan bi ainihi da haƙiƙanin sa fi kauli inda yace wa shay'una fu ila zabi mahdari to da kashi malamin muridin muridi saboda samun labarin an yi haka a gaban shi da jami dan ya tabbatar da wannan shine ya kawo cewa wa shay'una fu ila zabi mahdari fa da'a maqala maqalata jahulil munkiri to gani ko saboda haka yace shehu mushawta zani an yi haka a gaban sa a gaban idan sa dan haka ka bar duk wani magana ta mai musu wannan fa ba ita ka bayyana wannan wallahi ta'ala alam Allah shine masani kuma qala rahimahullahu sanna malamin mutar muridi ya gaba da cewa fadluha falalar wazifa ay hadha mabhasu fadl alwazifati jumlatan wannan fasali wannan mabhasi zai bayani da falalar wazifa gaba daya ai wa fadlul jawharati zai magana kan falalar jawhara allati hiya mu'zam arkaniha wa tana daga cikin manyan rukunanta qala rahimahullah sai malami mai tilmudi yace takfiruha ma bayna waqti ashtahar an shayna gausul bara gausul bashar yace takfiruha wato kankare zunubi na wazifa an samu shi ma baina waqtiha tsakanin lokacinta idan aka karanta wazifa yanzu kamar da muka karanta ta laifukan da muka yi har zuwa wata wazifa da zamu karanta a gobe an kankare mana wannan zunuban da muka aikata an shekana haka aka samu labari daga shehu mashahu tijjani gausul bara shine gausul halitta gausul bashar shine gausul mutane cewa karan wazifa tana kankare limfukan da aka yi daga wannan wazifa zuwa wata wazifa qawlu gaisul bara ay arada gaisul bara ya farahamahu lil wazni gaisul bara wato gaisul bara ya sai ce gaisul bara abin da yayi anan shine ake cewa tarhimi tarhimi shine a shafe karshen harafi na kalma shi ake ce tarhim tarhiman ahzib akhir al munada kayatu'a fi man da'a su'ada tarhimi idan mutum sunansa su'adu mu za ka yi tarhimi zai tafi ya su'a ka shafe sunan harafin ka na ƙarshe sunan shi ake cewa tarhimi baraya sai ce bara aga ya shafe harafi na ƙarshe to shafe harafi na ƙarshe shi ake cewa tarhimi inda ibn malik ya faɗa tarhiman ahzib akhir al-munada فيا سؤال في من دعا سؤالا وأشار بهذا البيت ما لا ينون زهن البيت إلى ما اشتحر زوال أبن لي شهر وتواتر يجير تدعو عن شيئنا لا تسامر بشهم مشهد جان الله يبدأ من أن الوظيفة التواء وظيفة تكفر سنة كنكري وكنكري عن صاحبها وان ديكر انتاتا جني أمرتكبه أليف لي يومه أو النيني بل صرح رضي الله عنه شهد جان الله يبدأ يا بينا لأنه باين كان كرجل ما وظيفة والليل تحصل له شفاعة خاصة والليل ليس متي ثم هناك كيف انتشن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما ارتكبه قدوم وليس لي آمة يبي دو النين الناس لما استحق به العقوبات ليفن كما دكتن شنشاء مكا عذابا العظيمة من جرمى الظاهر والباطن ليفن الظاهري لباطني إذا كرمت وظيفة Allah zai yafe maka zanufan da karanta daga wannan wazifa zuwa wata a gani ko wa aka zo zalika rabbil lahu haka aka samu na shurjan shurjan Allah ya ya karfafa bi annahu wa'ida bihi amma da wannan alƙawari ne na cewa wazifa tana kankare zanuban da aka karanta tsakaninta da zuwa wata wazifa an masa wani alƙawari ne daga habara al-mustafawiyya alayhi afkasara wa taslim an masa alƙawari daga habaran manzon Allah cewa wanda ya karanta wazifa ta kankare masa zanzansa da ya aikata na tsakanin wannan wazifa zuwa wata wa yu'akkiduhu ma zakarahu ash-shaykh Jalaluddin Suyuti radiyallahu anhu abinda Imam Jalaluddin Suyuti shi ma ya ambata yana karfafa wannan magana da Sheikh Jani an al-Imam Ahmad shi ma Suyuti ya samu wannan magana da Imam Ahmad ibn Hanbal fi kitab az-Zuhd al-Kitab az-Zuhd an Thabit al-Banani qala yace inna ahla dhikrillahi ta'ala haqiqa ma ma'abuta ambatan Allah la yajlisuna ila dhikrillahi ce wallahi suna zama don su ambaci Allah wa inna alaihim min al'asani lokacin da suke karanta za su karanta zikirin nan wallahi suna da zunubai amsalin jibali wanda sun kai duwa wasu girma wa'annan amma haƙiƙa su masu karanta zikiri la yaqumuna wallahi za su tashi min zikirin layi daga ambatan Allah da suka yi wa ma alaihim wa ma alaihim shay'un ba su da wani abu na zunubi kaga wannan ya karfafa wannan magana ta shehu tijjani intaha thumma qala rahimahullah sannan malamin mursal murid yaje da zai mutayana wa man tala jawarat al-kamal sab'an yakunu sayyid al-arsali wal khulafa ar-rashidin al-arba'a ma dama dhakir laha ba'd ma'a wa dhaka bil arwah wal zawati wa laysa lil munkir min najati fatiha al-fatih fatiha al-fatih ولا هدي صراط المستقيم ولا هدي أغنى متعلمين صلاة الفاتح صلاة الفاتح أيضا منا من لباش لا في أخبر مرة صلاة في مدك الله بطلا في عمل صلى على سيدنا محمد لا تفتح لنا بها أمر الله تيسير وتبقى لنا بها وبشر التوحيد وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا غنينا ونصير اللهم أنت مسنا بالله وبركاته يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخرج المئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله